manzilun nada ko No.
a kadarun nada ina za a tashi Hmm? cikin cikin azamiri ne to bismillahir rahmanir rahim mustatiran nahawu aqulu wata'i fasir ila tilka riyari tarta'i wa barizan yati wa minhu muttasil la yuftada nurqun bihi wa munfasil للرفع واو ثم نون ياء ذات الهداب ألف وتاء لجرها والنسب كاف ياء تكلم كذا تعد لهاء ونا رمير للثلاث أنا كإننا تبنى لأفاء أنا للرفع والإفراد أنت وأنا وهو والفروء تذكر هنا للنسب إيانه وإيا يوصل به الذي على فروعه يدل وما لهم رمير جر منفصل والأصل في هذا المقام لم يدل والمرمرات كلها مبنية لورئها بهيئة حرفية تو مستترا شيم lamiri yakan zamo mustatiri wanda kuma shi mustatirin iri biyu ne akwai wanda yake wajibul istitari akwai kuma ja'izul istitari akwai wajibul istitari akwai kuma ja'izul istitari illa iyaka dai mu gane in dai an ce lamiri wajibul istitari ne to dole na rafa ne lamirin nasba baya zuwa wajibul istitari balle lamirin jarra lamirin da yake zuwa wajibul istitari na rafa na hau a ina misalin lamiri wanda yake mustatiri kamar a fi'ili murari'i wanda aka dangana ga mutum ɗaya wanda yake magana kamar ana aguru to aguru ɗin akwai lamiri mustatiri wuduban shine ana inda duk lamiri ba za ka iya kawo suna zahiri ya tsaya matsayinsa ba to ya zamo lamiri mustatiri wujuba amma inda yake lamiri za ka iya kawo suna zahiri ya tsaya matsayinsa to wannan sai a ce mustatiri ne jawabi yanzu misali in aka ce a tsari ja'a to a ja'a din akwai lamiri mustatiri amma a nan istitarinsa jawazan ne tun da ne ai ka iya cewa a ɗalibu ja'a a huhu sai zamo fa'ilin ja'a din a huhu ne amma in ce a ɗalibu ja'a to da a ɗin lamirin da fa'ilinsa ya zamo lamiri ne mustafiri amma jawabi amma in kace a ƙuru 50 ta yi kalami to a ƙuru ɗin nan ina fa'ilinsa lamiri ne mustafiri kuma a nan ba dama ka kawo suna zahiri ya tsaya matsayinsa shi yasa irin nan sai a ce lamiri ne wanda yake mustafiri wujuba lamiri ne mustafiri wujuba kama a alfiya dan malik ya kawo kama guri hudu inda lamiri yake istitari wujuba wa mai ramirin rafi ma ya tattaro kafa al'uwa fi na kata bi istashkur ya kawo waje hudu wanda a fatiha guri nawa muka samu inda yake lamiri mustatiri ne wujuba akwai ana abudu akwai nahan wanda yake mustatiri wujuba akwai nasta'inu shi ma akwai nahan haka nan ihidi akwai anta wanda yake mustatiri wujuba shi yasa a wayannan guraren uku akwai lamiri mustatiri wujuba akwai lamiri mustatiri wujuba a irin nan ne ake samun kamar wata takaddama ko sabanin fahimta tsakanin malamai cewa kama a ƙur'ani duk wata kalma wadda za a ƙaddara ta ko zama ma dole sai an kaddara to za a dauka ita din nan kamar qur'anin ce ko ko a'a ita tunda dai bata fito ba ba za a dauka kamar qur'ani ba don haka duba malamai sun yi bayanai akai akan irin wannan akwai wani littafi da ya akan irabin bismillah da tatudullah na wani malami ba malike wanda ya bayani akan wannan matsala wata i haka nan inda kake ta i fi'ili muradi da aka dangana ga nan mutum ɗaya namiji wanda ake magana da shi to shi ma a nan sai zamo akwai lamiri mustatiri wujuba sami tuka ta kulu ta kulu kaza wa kaza to yanzu ta kulu ina fa'ilinsa fa'ilinsa lamiri ne mustatiri wujuba za a kaddara shi matsalan da kamar an ta fasir ila tilkar riyadi wannan ilimi da ake bayyana ma wani dausayi ne na ilimin shi ya sa ka tafi zuwa waɗannan dausayi ma'ana ka tsaya ka kyautata ji ka kyautata fahimta ka gane darta e kayi kiwo wa barizan ya ce wani lokacin lamiri yakan zo wanda yake a fili wanda za a gan shi a fatiha muna da lamirai wanda suke barizai kuma ko kamar yadda muke da mustatirai akalla an lissafa guri uku inda muke da lamirai mustatirai to kuma akwai lamirai barizai a cikin fatiha misali akwai iyaka iyaka akwai na na ihdina akwai ta na an'amta akwai him na alaihim ta farko akwai him na alaihim ta ta biyu to illa iyaka a gane iyaka wanda lamiran da aka faɗa ba fa iyakar su ba kenan a fatiha shi kansa alhamdulillah iyaka nan akwai lamiri mustatir domin an ce alhamdulillah kamar an ce alhamdu mustaqirrun don an ce mustaqirrun akwai fa'ilin su wanda yake lamiri mustatir shine huwa mustaqirrun huwa lillahi ko kuma a ce istaqarra huwa lillahi eh rabbi rabbi akwai lamiri mustatir a cikin sa an fahimta ko da yake wannan ba iya kyale shi yanzu mu ci gaba da na filin da nan gaba za mu kai ga gano wannan ko a hankali a haka mai riga malam masallaci a ciki ko lamiri yakan zo barizi wa minhum muttasil a cikin lamiri wanda yake barizi shi kansa lamiri barizi ya kasu kaso biyu akwai wanda yake muttasilin la yutadanukum bihi me alamar lamiri muttasili shine wanda ba yanda za a yi zo a farkon magana dole sai dai ya zo tare da wata kalma a jikin wata kalma ya san misali kamar na na ihidina kalma ce wadda ba za ta ma a fara da ita ba za ma a ce na amma kamar na hannu wannan lamiri ne wanda yake mumfasil shi yasa za a ga a ƙurari ma akwai ayoyin da aka fara da na hannu sun kai guda nawa irin na hannu na kusu alaika ko na hannu na kusu alaika eh to na suratun kafin faya yake akwai na hannu na kusu alaika na ba'ahun bil haƙi akalla an samu na hannu ayoyi biyu da aka fara da na hannu amma ai su kenan ko akwai wasu nahanu auliya kun an fara da nahanu sai wacce kuma gashi an samu ku ina masu musaffa da a ɗaya ba akan yi musaffa malamar yanzu kun daina musaffan ne nahanu nahanu da ta zo a farkon aya a ƙur'ani ta kai nawa kaga nahanu lamiri ne munfasili tunda za ta yi ya zo a farko amma na ba lamiri ba ne munfasili tunda ba dama ya zo a farko ko wato ana da tu tu lamiri ne muntasili tunda ba na za a iya zo a farko amma wanda yake mukabilinsa shine ana wani a shi a farko kenan inna na hannun da
ba ka ce ina ba ai ana nufin ya zama a farkon ayan na hannu gashi an kawo misali wannan aikin na ne sai dai ka ce ayoyin da suka fara da inna inna sun kai nawa a qur'ani wannan za ka kawo ko ko shi ka sani inna inna inda akwai sura ma da ta fara da inna ko ba ma ɗaya ba akwai irin su inna arsalna nuhan inna anzalnahu inna adaina ka da wacce kuma dai sun fara da inna ne to shi dai mutassili ba a fara magana da shi wa munfasil akwai wanda yake munfasili shine wanda ta yi zo a farkon magana to arabairul mutasila lamiran da suka yi mutasilai a lamirai ana cewa muna da lamirai 60 a larabci a cikin 60 din nan guda 36 dukkaninsu mutasilai ne saboda muna da lamiri mutasili na rafa goma sha biyu muna da lamiri mutasili na nasba goma sha biyu muna da lamiri mutasili na jarra ko hafra goma sha biyu shi yasa lamirai mutasilai suka zamo talatin da shida amma lamirai mutasilai da nan gaba za mu je guda ashirin da hudu ne shi ne suka haɗu suka zamo sittin to lirafi wawu wawu yakan zo a matsayin lamirin rafa kamar kalu kalu wawun lamiri ne na rafa ko ko wallahu a'lam bima yuqul wawun lamiri ne na rafa ko kuntum taf'alun ko ataquluna bil haqqi wawun lamiri ne na rafa wawi dai wanda yake lamirin rafa ya iya zuwa tare da me ya iya zuwa da fi'ili mari kamar kanu ya iya zuwa da fi'ili murari kamar taquluna ya iya zuwa ma da fi'ili amri kamar qulu qulu amanna ko qulu walakin qulu eh walakin qulu rabbaniyina fa ya lazina amanu qulu qawwamina bil qisti to shi yasa shi ya iya zuwa tare da mari ko murari'i ko amri sun nunu sannan nuni nuni kamar rarabna ko yarribna ko irribna ko kulna kaula shi ma nunin nan ya iya zuwa ga wato tare da fi'ili mari ko ya zo tare da fi'ili murari'i ko ya zo da fi'ili amri ya uzatil hidali sai kuma ya ta mace guda ɗaya da ake magana da ita ita wannan ya ba ta zuwa tare da fi'ili mari amma tana zuwa tare da murari ehem kamar fa'in ma ta rayin na tana iya zuwa tare da fi'ili amri fa kamar faƙuli faƙuli inni nazar alifu haka nan alifi shi ma yana zuwa tare da fi'ili mari kamar ƙala amma baya zuwa am yana zuwa tare da fi'ili murari ma kamar ya kulani ya kulani fa'aharani ya kumani ana alifin ya zo tare da fi'ili murari hakanan yana zuwa tare da fi'ili amri kamar faqula lahu qawlan layyina wata hakanan ta hakanan ta wadda ita wannan ba ta zuwa sai tare da fi'ili mari kadai kamar rarrabtu ko rarrabta ko rarrabti duk wannan lamiri ne na rafa haka na rarrabtu ma rarrabtun na wannan kenan duk wannan lamirai ne na rafa wanda suke mutasilai lamirai na rafa wanda suke mutasilai goma sha biyu ne shine rarrabtu rarabna rarabta rarabti rarabtuma rarabtum rarabtunna raraba rarabat raraba rarabu rarabna ya kada mai rai na rafa wanda suke mutasila yake nan guda goma sha biyu a lijarriha wannan su kafa kafi yakan zo a matsayin lamiri na jarra misali marartu bika ko rabbuka rabbuka a nan kafi ya zo lamiri na jarra tunda murafu ilaihi ne ko marartu bika wan nasbi yakan zo kuma na nasba kamar rarabtuka ko kallamtuka ko innaka a nan duk kafi ya zo lamiri na nasba ya hakanan ya takan zo a matsayin lamiri na jarra kamar mararta bi haka nan takan zo a matsayin lamiri na nasba kamar rarabtani rarabtani a takallumi ya ya wanda ake magana da shi ya u takallumin ya wanda ake magana da shi kaza tu abdul ha'u haka nan ha'i lamirin ga'ibi takan zo a matsayin lamiri na jarra kamar marartu bihi ko kuma lamiri na nasba kamar ra'aituhu lamirai na jarra mutasilai guda goma sha biyu ne marrabi marrabina marrabika marrabiki marrabikuma marrabikun marrabikunna marrabihi marrabiha marrabihima marrabihim marrabihinna goma sha biyu ke nan lamiran jarra haka nan na nasba su ma goma sha biyu rarabani rarabana rarabaka rarabaki rarabakuma rarabakum rarabakunna rarabahu rarabaha rarabahuma rarabahum rarabahunna wana na wanda yake lamiri lilmutakallimi wa ma'ahu gairuhu aw almu'azzimi nafsahu lamiru lamiri ne wanda yake muttasili lissalasi anna yana zuwa dan a matsayin lirabi uku yakan zo a mahallin raf'a kamar amanna yakan zo a mahallin nasba kamar innana yakan zo a mahallin jarra kamar rabbana rabbana innana amanna ka innana tubna kamar inda inda wannan misalin da ya kawo innana tubna li anna to innana anan na ta zo a mahallin nasba tunda sunan inna ce sunan inna ko mansubi ne illa iyaka tunda na ba muraba ba ce sai a ce ta zo ne a mahallin nasba tubna nan ko na fa'ili ne na fi'ilin nan mari shi kuma fa'ili marfu'i ne shi yasa sai a ce na ta zo a mahallin rafa liyufa anna nan kuma na ya zo majruri da an wato a mahallin majruri da an shi yasa za a ce a nan mahallin jarra ya zo shi yasa ita na ta dace ga dukkan nau'i na li'irabi takan zo a mahallin rafa takan zo a mahallin nasba takan zo a mahallin jarra waye zai kawo wani misali a ƙur'ani guda hudu ko biyar inda a aya ɗaya na ta zo a matsayin lamiri na rafa da kuma lamiri na nasba da lamiri na jarra a aya ɗaya a kawo ayoyi hudu ina misalan akan samu wanda dai basu kai ba yanzu misali wa inna lamma saminar huda amanna bi anan na ta zo a mahallin nasba ta zo a mahallin rafa a guri biyu amma dai bata zo a mahallin jarra ba to anan ana bukatar ya zama har akwai mahallin jarra ma akwai in ya zama na din ta zo a mahallin jarra eh rabbana zalamna anfusana na rabbana a mahallin jarra zalamna a mahallin rafa anfusana a mahallin jarra inda murafi ilaihi ne to ina inda take a mahallin nasba ba mahallin nasba a ciki akwai guri biyu mahallin jarra amma guri ɗaya mahallin rafa ko rabbana la tu'akhizna in nasina nan an samu duka saboda rabbana a mahallin jarra la tu'akhizna a mahallin nasba in nasina a mahallin rafa wannan ya cika an kawo daya saura nawa saura uku ko saura hudu nawa za a kawo rabbana inna nasabina munadiyan yunadi lil imani ya cika shi ma rabbana mahallin jarra inna na mahallin nasra samina mahallin rafa ai an faɗe shi wannan ko shi aka kawo misali ko rabbana absarna wa sami'na farji'na ya cika shi ma rabbana a mahallin jarra absarna a mahallin rafa farji'ina a mahallin nasba an samu guri ukun ana an samu aya nawa kenan uku saura wace na ma na fi mai zo ba zuwa yi masu mai ake kiranta ibn gona imirar ibn gona bana da sai sallah ko